بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
Allahu Allah shi ne ya fi rizka yake shimfiɗa arziki ya yalwata shi liman ya sha'u ga wanda so. Wanda Allah ya so, komin rugi sai ga Allah ya azurta shi. Wayar giru Allah ya ce ƙuntatawa ya ƙuntata arziki ga wanda ya so komin ƙoƙarin nemansa. sa. ba mutane sukan ce ba mutum bai da zuciya ba komin zuciya in Allah ya kunta maka sai kai talauci ba yadda za ka yi in kayan sayarwa ne sai ka zo naka a kitaya in ma kokarin noma ne ko mene ne sai ka yi naka ya zo bai albarka ba komai abin da ka yi wa farhu kafirai sun munna filayata duniya cikin rayuwar duniya bi ma na rufiya da abin da suka samu a duniya kafirai saboda abubuwan da suka samu a duniya to sai suka yi farin ciki sau gawai wannan shi ne fifi kogun Allah amma wannan ba shi ne ba wa malhayatu duniya rayuwar duniya in an danganta shi da rayuwar al'ajjen lahira ai ba komai ba ne lahirati in an danganta rayuwar duniya da rayuwar lahira ko jin daɗin duniya ka dangata da jin daɗin lahira illa mata'un sai abu ne kankani jin daɗi ne kaɗan kalilun ya tamata biyi wanda mutum zai ji daɗi da shi sannan abun ya tafi haka rayuwar duniya take in an auna ta da rayuwar lahira saboda haka yalwatan duniya ba shi ne soyayya ga Allah ba kuntatawar duniya kuma wato ba shi ne Allah yake gaba saboda haka Allah ke ce ce wallahi guran naka ta kalubun lazina kawo biladi mata'un kalilu jujjuyawan kafirai da suke a duniya su yi nan su yi nan suna jin daɗi to wannan kada ya rude ka kada ya dama kai hana ka da Allah su jin daɗi ne kaɗan ko mun jin daɗi yanzu kaga jin daɗi dai bai wuce mutum a ce ya mallaki komai ba ko to sai ka ga mutum ko in abin bai ƙare ba kai ka ƙare ka bar abin ko kuma sai Allah ya baka jin daɗin ya kare abin kuma ya baka da talauci haka Allah ke ba kuma mai juya masa sha'aninsa mu je ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا kafirai suna faɗa ma'annabi a zamanin da aiko mutan maka ke suna ce laula unzila laihi ayatun min rabbi me ya hana saukar da ayoyi a gunsa daga wajen ubangijinsa kamar sandan nan na annabi musa da hannunsa kamar taguwan nan na annabi salihu yinsu yinsu wai suka ce me yasa Allah bai ma annabi ba don haka Allah ce kul ka gaya musu inna Allah Allah yurillu yana badda man sha wanda ya so wanda Allah ya so badda shi komai kai masa ba zai shiru ba wa hadi yana shiryar da ilai gare shi mana haba wanda ya koma ga Allah saboda a haka Allah ke ce wata bi sabilan manana ba ilayya ka bi hanyar wanda ya koma gare ni amma wanda Allah ba da shi komin nasihanka ba zai ji ba amma wanda Allah shi yadda shi to shi kuma ko ina yake sai ne mai shirya mai shirya ba shi yadda shi Allah ka shirya da mu
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
allazina amanu wanda suka yi imani da Allah su kan ba sai an kawo sanda ko hannu ko taguwa ba Mm-mm. ba haka ba ne irin nan na bisali shi ne taguwan ko to ba sai haka ba watan mayanin kulubun zuciyar suna nutsuwa ne bi zikirin da ambaton Allah in Allah ya ce ya yi alkawari mai aiki kaza zai shiga aljanna to sai zuciyarsu na su ta nutsu sai su yi ƙoƙarin wannan aikin Allah ka famu ala na madala ai bi zikrillahi da ambaton ni'imomin Allah ne tanma'innul qulub zukata suke suke nutsuwa ba da wata mu'jiza wanda suka kaba ba Allah ta nufi mu kulubin mumina zuciyar muminai su tuna da ambaton Allah ne da abin da Allah ya ambata ne yana yi to shi ke nan sai sun yadda abin da ba su gani ba dama shi ne imani abin da ba ka gani ba ka yadda mu je الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب
Ha, wannan alama ne mai imani cikakke zuciyarsa tana nutsuwa da ambaton Allah ko da abin da Allah ya ambata masa sai zuciyar ta aminta lalle abin da Allah ya ce zai yi zai yi sai kuma ya shigarta amma cewa wa- ya bar wani Allah sai Allah mai imani kenan wannan aya tana amfanar da cewa ambaton Allah abinda Allah ya ambata zai bayar ko abinda Allah ya yi narko zai yi to mutane masu imani suna zuwa natsuwa da shi da haka ake samun tsoron Allah da kuma firgita amma wanda su kuma ba su imani ba sai ka ji suna neman kago wani abu daban ba wannan ba Mu je. wanda suka yi imani su kuma yi aikin kirki Allah sa muni tuba aljanna ta tabbata lahum gare su shine abinda za su koma gare shi mina ɗibi na turare au jannati ko aljanna au au ko kuma ita duba din nan wata itaciya ne a cikin aljanna kowane ɗaki na aljanna reshin ta ya kai inuwan ta ya kai a kowane ta asalin ta na cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ita duba amma amma kuma tana cikin kowane gidan nan aljanna ta yaɗu ta tafi mu tana cikin kowane shigifu na yan aljanna akwai reshe gare ta wanda Allah bai halicci wani launi abu mai kyau ba sai sai yana jikinta amma sai dai bakin abu ne babu gare ta amma duk wani launi da fari da mene algashi da wani dido tana ganyenta yana yana yana duka haka sai dai ba zai duka ya zama baki ba ne kuma tana gidan kowane alda dan aljanna kuma Allah bai halicci wani abun marmari ko wata itace ba sai dai yana jikinta to saboda haka daga gare ka ne da idon kafin da salsabiru na aljanna yake yake yake guda yake yake yake gudana wato Allah su ya gudana tuba lahu ko aljanna ya tabbata gare su wa hurmi ma'abin da kyakkyawan makoma biyan yusala dos ya kuma wato mai tafiya a cikin iccen duban nan zai tafiya na shekara ɗari a cikin inuwanta bai yanke ba komai mai daɗi mai kyau yana gare ta to shi ne wannan ne yake gare su kulu wa rakatun mina kowane ganyenta zai iya yin inuwa ma al'umma daga gare ta ne ma tubafin 'yan aljanna suke fitowa ita ne suke tsar da kayan ado da kayan jin daɗi da duk da abu dai na shawa duk na cikin aljanna yana da yinta Allah ba mu كذلك أرسلناك في أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب
su man da suka yi imani akwai tsuba gare su da kuma kyakkyawan magoma shi ne a cikin aljanna kazalika haka kamar yadda muka aiko annabawa gaban ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka aiko ka kamar sannan ka kamar yadda muka aiko ka to mun aiko annabawa gaban zuwanka sun zo cikin ummatin cikin al'umma kada halar da ta wuce min gabliya da gabanta ma umarmin wasu al'umma sun wuce ba kai ne ɗaya muka so ma'aika ba saboda kan an maka jayayya kada ya dame ka mun aiko ka ne ni tallo a don ka karanta ƙur'ani a layin kansu a karanta ƙur'ani a kansu allazi awhana ilayka wanda muka saukar da shi gare ka na alqur'ani akan tashi gare su amma hum su yakfuruna suna kafirta bir rahmani da rahman idan an ce musu bismillahir rahman sai ce su ba su da rahmanu ba hai su kalu lokacin da suka ce lamma umiru bisujudi lahu da aka ce sujjada marhamanu sai suka ce waye rahamanu ai ba ku san rahamanu ba sai dai rahamanu ya mama saboda sharin dan adam akwai wani wanda ya ce shi shi sunansa ana ce masa rahamanu na yamama shi ne musailamatul kazzab to sai su ce wasu ba sun Allah ba sai su yi wannan sai su ce maramanu ne waye ramanu wa ba hazar kaulu min ha wannan fadin ba wai bai san shi ba ne a rasa bile ina dukan hanyar taurin kai ne a wajen malaman balaga akan ce masa tajahulul alim wato jahilcin malami ka san abu ka san baka sani ba eh ka san abu kawon baka sani ba sun san rahaman da Allah ne amma lokacin hujja suka ce su sun shi sai wani wani wanda suke masgaya masa rahaman wai shine kawai rahaman amma ba san Allah ba to shine sai sukan ce in an yi sujada su marhaman an ce su sujada marhaman sai ce ai ba san shi ba kulka ce musu ya Muhammadu shi ramanun nan shi ne ya bi ubangiji na ni na san shi shi ne ubangiji na la ilaha illa hu babu abin bin sai shi alai tawakkaltu gare shi na dogara wa ilai matabi makoma na gare shi ne wannan zala ya sauka wannan lamma kalu da lokacin da suka ce ma annabi in kunta nabiyan in kai annabi ne fasan yi annaji balan wakata duwatsun makannin kawo da su gare mu duk a samu a samu abinan a samu kamar jigawa ko dukkan ya zama jigawa ai wanda san kasan maka ya san maka ko tun daga makkan har madina wajen kilo 450 duka dutsen da yanke ba sai dai ku yi muku ɗan hanya ku shiga amma wai kana wucin nan da wannan ne tun da kuma daga nan ma hasham sai da je bakin ruwa to amma don taurin kai sai suka ce su inda annabi shi annabi ne to ya sa dutsen makan nan duk a kau da su kuma ka sanya mana ƙoramai dukkan cikin garin makanin kun san wanda ya sani da ya san duwatsu ne ko to wai cikin garin makan duk a mai da shi lambatu-lambatu haka kuma maimakon dutsen a musu jigawa kuma ka musu ruwa idan duna ruwa domin su yi da shi wai suna son da shi kuma kuwa bayan hamun zama to ka tayar mana da iyayenmu da suka mutu yukallimu na su mana magana su an naka da biyun kai annabi ka ji mutu ɗan adam ka gane ko to abinda suka faɗa ke nan ma annabi to mai Allah ya ba samu samu lana ku faru makata wanda suka faɗi wannan su ne abu jihar da abdullahi ɗan umayyatu sun zauna a jikin ɗakin kafa sai suka aika annabi sallallahu alaihi wasallama daga gidansu ya zo to sai ya zo musu wani faɗin ya ce su suna zaune da annabi ya zai wuce sai suka kira shi suna zaune sai annabi ya kira su zuwa ga bin Allah sai abdullahi ɗan umayyatu suka ce kai inda zai fara cikin ka kana so mu bi ka to sai ka mana abubuwa hudu duwatsun na maka duk a kau da su garin maka ne zama jigawa fili kawai kuma kasan shi kuma allah dama ya so ya so ya saka makan a cikin tsakanin gunne to kautai da har makan garin makan yalwata ya zama jigawa kawai ita ƙasa ce mai kunci muna so mu yi shuke-shuke kuma ka sanya mana ƙoramai da idanu ruwa domin mu yi dashe-dashe mu yi shuke-shuke mu kama maimakon wannan duwatsu duk kamar kake gani a yi gonaki ai kamar yadda kamar da ai baka kasa annabi dauda ba ai allah hore masa allah ya hore masa ya hore masa duwatsu suna tasbih da shi ko kuma ka hore mana iska kamar yadda ma annabi yusuf annabi suleiman dan dauda kamar ka hore mana iska ta shimfidu kawai sai mu hau domin masu matauci ne in muna so sai mu sai iska ta ɗauke mu ta kai mu shan mu yi sai sai mu mu zuba ta ɗauko mu je mu yi aune-aune mu mu biya bukatunmu mu jogo gomo maka kamar yadda aka su hore wannan iska masu Suleiman kamar da kamar ai kai a gun Allah baka kasa Suleiman ba to ka sa ai haka ka raya mana kakanmu da kai shine kusayu kusayu nan dogon lokaci ne to ka raya mana kusan ai annabi isa yana raya matattu ai kai baka kasa abun Allah kaman annabi isa ba to ka raya kusan mu tambaye shi kai annabi ne kusan kakansu na mai nisa kuwa to wai in haka ne sai an yi haka wanda suka faɗi haka suna son su imani ba su son imani yawwa to shi kenan amma Allah kuma sai ba su amsa mu je ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قدأت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم دراسة قارعة أو تحل قريبا من ديارهم أو تحل قريبا من ديارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد Allah ya ce wani wannan ƙur'anin da ta yi alƙur'anin da aka sauko da shi an soju ya bin jibalu an tafiyar da duwatsu ne da shi a makka aka mai an aka ɗaga duwatsun makka duka aka mai da shi diga da ƙur'ani haka ya zo an kudi ya bin zalu ko kuma ya yanki ƙasa ta tsatsage ta zama fadama kamar da kuka nema suka aukulli mabil mauta ko kuma wanda suka mutu a ta da su a raya su a yi maga da su da a ce haka Allah yake da nufi da ƙurani to in haka ne bi an yi huyu a raya wanda ya suka mutu ai lama amanu wayannan da ba su yi imani ba don dama ba su imani ne kawai bal bari lillahi lamun jami'an al'amari dun na Allah ne ba launinsa ba falayunu ba mai imani illa man sha'a imanahu sai wanda Allah ya so imani duna gairi banda waninsa wanda Allah bai so ba to shi ne bai da rabu ko da an ba su wannan abin da suka neman da ba su ba za su imani ba sai su nemi wani abu daban don haka dan adam yake to saboda haka annabi ka hutar da zuciyarka kada wannan abu ya dame ka Allah bai yi nufin haka ba kan mashi'ansa ba ta ratai da haka ba saboda haka ba za a yi ba wani zarar ma'ara da sahabutu lokacin da sahabai suka nufi ishar bayyana maktahu abinda suka kaga zama imani to lokacin da suka faɗa din na abubuwa da hutu waɗannan a raya matattu a mai da maka jigawa a mai da shi ta kuma bayan jigawan ta zama kuma fadama ana shugusuje kuma a rika ɗaukan mutanen maka iska kai su yi fatautin su dawo aka ga su su ba fatautin aka yi masa ba kuma ba wanne ne ba Allah ne masa to Allah so da an yi hakan to da suka fada sai muminai sai suka so da Allah ya yi haka ya bayyana musu abin ko za su yi imani Allah ya ce ka ce musu afalam ya yasin lazina amanu yanzu masu imani ba su ɗebe kamani Allah ya shalau da Allah ya so na hadar nasu jami'an da ya shirya da duk mutanen duniya ba wani ba wani kace na ce inda haka Allah ya so duk da duniya ba kafiri to Allah bai so haka ba yawanci ma kafirin suka fi yawa saboda haka masu imani masu imani sai mutanen da Allah ya zaba to su wa'annan kuwa Allah bai zabe su ba wala lallazina kafaru tusibum bima sanau tusibum tusibum bima sanau qari'atu allazina kafaru wanda suka kafirci in su Abu Jahl da Abdullahi dan Umar ya tu don su su to wala zalibu za su gusa ba suna jayayya tuzibu salmat masinu kuma musiba ƙari atin kwankwasa tusibu sai ta sami su maka sana'u da abin da suka aikata ko tabo da kafircinsu so sun gamu da kwankwasa daga Allah wato dahiyatun musiba ta gawun ta kwankwasa su bi sunufin bala'i da dangogin bala'i min kali da kisa wal asli kamu wal harbi ta fada wal yadda ta fari duk Allah sun yaso shi zai musu Allah ka zai to shi kenan to ba za su bar jayansu ba har sai Allah ya kwankwashe su da azaba auko kuma ta hulu ƙariban min au ta hulu kai annabin ka sauka ƙariban kusa min diyarin da gidansu ka zo ka yake su hatta cewa da har alkawarin Allah so ya baka nasara a kansu amma inna la Allah la yubluhul mi'ada bai saba alƙawari Allah ko yayi haka kwankwasa ta same su a badar aka kas manya manyan su aka kama wasu suka yi fursuna sai dai mutum ya je ya fashi kansa kuma kwankwasan kenan na biyu shine alƙawarin Allah ya zo lokacin da aka ce annabi ya yaki suka yaki da shi a badal ya musu kata-kata hatta kuma daga baya annabi ya zo ya sauka a hudaibiya hudaibiya hanyar madina ne hanyar maka ne da madina ko kuma hanyar madina daga maka dudai amma ita hudaibiyan ta agun da hudaibiyan ya kuma ikon ala ya zama jigawa ainihin za ka fili ne kawai za gani ne ras sai dai ka hangi duwatsun a nesa amma tusa annabi ya zo ya sauka a hudaibiya sauka na ɗaya da na biyu sauka na ɗaya shine ya taso daga makka lokacin daga madina lokacin ya zo makka lokacin hijiran annabi ya bar makka da shekara shida sai da ya zo hudaibiya zai shiga daga nan in ya ta zai shiga gari sai ya aika wa mutanen maka cewa ya zo zai umra ne ba komai ba shi ke nan sai to sai kaga saukan kusa da su din a hudubiya ke to sai mutanen maka suka ce su ba su yadda ya zo ya yi umra a wannan shekara don lokacin ba aikin hajji ba fara ta hajji ba sai umra to shi ke nan sai da aka rubuta wasu sharura sannan annabi ya koma madina akan badi da ya zo hijira da shekara bakwai to shi kenan ya zo musu kuma hijira a shekara bakwai shi ne wanda ya ci garin makka da shi to wadda ganin sun za a bi rusulun min gablika
أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ wato wannan maganan da suke isgili ne to kuma isgili an yi ma wanda manzani da suka zo gabanka kamar yadda aka maka isgili nan to wannan tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana ba shi hakuri kada ya damu an yi ma na gaban su haka fa'amlaitu sai na yi jinkiri lillazi na kafaru ga kafiran na musu jinkiri ban kama su a lokacin ba lokacin da suka yi ta kafin kafin bayan Allah ba zai kama su ba amma sun makasun sannan na kama su da hukuba daga baya haka aka yi mutanen farko ai kana ji an juya gari an juya gari mala'ika ya tsawa magari yanzu ai akana kana da jikin Qur'ani to shi kenan sannan daga baya na kama su ka kai fa kana ikani inji Allah ce ya kaga hukuma na da ya lokacin da zan kama wanda za ka bashi ka taba jin wani ya tsira ba wanda zai tsira ko waƙin mokewu hukuman Allah ya sauka a masaukinsa ba ka zalika haka abalu zan yi bi manistu zai bikar annabi da wanda ya yi wanda yake maka izgili shi ma za aka zan mutu wannan tanazzuli min daga Allah subhanahu wataala haisu amara ibada wanda ya aiki bayansa da adalci lokacin da suka yi bai kama su ba sai lokacin da Allah ya so kuma ya kama su don zo ma dama bayansa ne halittarsa ba cin zalin su yi ba to saboda haka ne wala ba su mu je أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل يزين للذين كفروا مكرهم وسدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
afaman huwa qa'imun yanzu wanda yake tsaye yana kiyaye ala kulli rasul kowace kan kowace kai yana tsaye kanta bima kasaba da abinda ta aka aika shi za a kama ta da shi in kai alheri a kama ka da alheri Allah ka samu ya alheri in kai shari ka ga mu da shari Allah ya ba mu da shari to ho shi Allah shine Allah me wannan iko ya yanzu ka ka danganta shi da gunki Hmm? alhamdulillahi rabbil alamin ya di kuma wa alaikum me irin wannan iko yanzu ka danganta shi da gunki wanda da- gunki baya da komai to ya yi nuni a kan wani waje alunin laifo ka kafirai sun sanya ma Allah abokin tarayya su ne gunki shi kuma Allah ba- ba- bai yi gun- bai yi mun da gu- abin gunki ba su kuma sun ce gunki ma Allah ne Allah ce kuka ce samuhu ku ambata min su su ne su waye waye da waye waye allolin in dai gunki wani abu ne to ku fara su ne su wane su wane kun ga kun ce su ne su Allah su ne mataimakon Allah saboda haka wannan kuma tan tan istifhami na kunyatarwa ya kunyatar da su ne in ka ce akwai wani da wani to ka faɗi wane ka faɗe su in in baka wada ba to a sai baka su ba su isa ba kai ma baka isa ba an su na biyu ne ko ku ne za ka bai- ku bai Allah labari bi ma la ya'lamu da abin da bai san- sani ba fil ardi a cikin kasa wannan kuma tambaya ne in kankari wato ana mu- musu abin da suka fara ai ba abokin tarayya ga Allah cikin sanin Allah to ta ina kuka ce a wai in dai akwai su ko faɗi sunansu waye da waye Allah ko kuma in Allah ba ce ba to ku faɗa za ku bai Allah labari ne da abin da shi bai sani ba akwai abin da Allah bai sani ba kun karce musu tusan munan su ka har kuna ambatonsu abokan tarayya wa an ko kuma bi zahir mai rauye zahiri ne daga fadi wato kuna fadin wannan bi zannin balilin zato na ƙarya ne na banza la hakikata wanda ba hakika cikinsa domin shi Allah bai san da wani abu gunki ba in kun san su ku faɗe su in ba ku san shi ba ko kuma ku za ku bai Allah labarin shi abin da bai sani ba ne ka san kuma haka ba zai ba ko balbari yuridin lardin da kafa makon makircin kafirai shi ne ya kawata ma- makirai abin da suke yi wasa du'an sabili an ani sabili har suka- suna tsare mutane da hanya na bin Allah adibi fi hazin ayati a wannan aya akwai kawo hujja mai isarwa na daga fannin ilimin balaga shi ne da Allah yake ce ko za a bashi kowace za a kama ta da abin da ta aikata to ya zama kaman wanda bai san abin da za a je a yi gaba to ƙa'idodin balagar nan da ya shida ne ba wuce masu ya kuwa wa ma'uzurillah wanda duk Allah ya batar da shi in Allah ya batar mutum su malahu min hadi babu wani wanda zai shi ne lahum azabun لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق
wanda Allah ya bar da shi babu wanda zai iya shirye da shi wala azabu lahira ta kaga azabar lahira a shakku shi ya tafi tsirni ai, wa man yur- wala azabu lahira azabu lahira a shakku shi ya fi wuya wa malum min Allah ba su da mataimaka daga Allah zai hana su azaban Allah malahum min wajin ba su da kuma zai- wanda zai kiyaye su Allah ya musu azaba Allah ya kiyaye su to mu je مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافر- وعقبى الكافرين النار masalul jannati misalin aljanna Allah zai kwaitar da mu da Allah ba mu allati mu da mutaquna wanda aka yi alkawari mu masu tsoron Allah wannan aljanna ai fi abin ita ne aka yi alkawari ma wanda suka yi mai da Allah kuma fi ma na tsasa tayiri min tajiya lanharu ƙoramai guda hudu suna gudu a cikinta wato giyan aljanna da ruwan aljanna da zuman aljanna da madarar aljanna yi su ne kamar yadda fambo haka suka yawo a duk lokacin da ka so a kowace a ciki ko a waje na aljanna to ko ina akwai ko zuma ko ruwa ko madara ba kuma irin wanda zai ba na duniya ba kuma ugu abincin aljanna bayan wayannan ruwa da suke gudu guda hudu to abincin ta da'imin tutunan yanzu ya sa muke wahala ina ce saboda abincin da muke ci ba tutur ba ne in ya kare za ka wahala saboda haka za ka ga mai gida kullum a wace ke to Allah alja- aljanna in ka samu to ba zai kare ba har abada ba lokacin da za ka nema ka rasa ba lokacin da za ka ci kuma ya zama ka cuta wazilluwa haka inuwanta inuwanta rana ba shafi inuwanta tuttur ne don rashin dama ba rana ma a cin wannan ba tilka wannan aljannan da ka ji ubban lazina ta gauri shi ne ƙarshen gida ga mutanen da suke tsoron Allah Allah ce musulmi ubban kafirina ƙarshen kafirai kuma menene shi ne Allah ce annaru wuta ƙarshen kafiri wuta ne saboda aka koya ji daɗin duniya kai ya dame ka wanda zai je shiga wuta ka damu da abin da yake ciki ai babu
والذين آتيناهم الكتاب يقرؤونه بما أنزل إليه ومن العذاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه عدو وإليه مآب
wallazi na ta yi lahun kitaba wanda muka ba su littafi kamar abdullahi da salam da waninsa na muminan yahudawa su kan yabra hunu ma leka suna murna da abin da aka saukar maka annabi don yayi daidai da abin da yake gare su wa min lallazabi akwai daga cikin jama'a allazina ta zama wanda suka yi kungiya alai kan gabin ma'adati da gaba a cikin yahudan akwai manyan kiruba da wanda yake gaddaman shashin da abin da aka sauka mawa kama an ambaton rahman dinna wa ma adala da abin da ya wuyi wannan na kisosi wato wanda kisa kamar kisa da bayan da ya kan daidaita nasu sun yadda amma tauhidi shine ba su yadda ba ulin da ma ka ce umirtu an umarce ni ni fi ma uzai laye cikin abin da aka sauka min na ƙur'ani an umarne ni an abu da layan bauta maza shi kadai wala uzai ga bishiyan kada kuma yi tarayya da Allah da komai ilai ga Allah ko kuma zuwa ga aljanna to ga Allah nake kira adu ga Allah nake kira wai dai ma kuma makoma na yana ga Allah shine zai saka mini inda ake kirki Allah ce mu kiyo
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
waka zalika haka dai muka sauka yadda ka sauka din nan haka muka saukar da alkur'ani an zanna mun saukar da kur'ani a cikin akwai hukuman hukumci arabiyan da kalmar larabci bilungatul arabi da lugar larabci aka saukar da shi ta hukumu bihi bane da kai hukumci a cikin mutane amma an sauka mutanen duniya ne duka amma da lungar larabci amma a yi hukunci ba duk duniya da shi wani nika ba a hawan wallahi in ka bi son zuciyarsu kafirai cikin abin da suke kiranka Allah ya san alibi ba cikin abin da suke kiran addini su farran kaddara kaddarawa ne Allah ya san alibi ba min ba ma ja ka minar ilmi bayan abin da ya zo maka daga sani a tauhidi cewa Allah dai ne to da za ka bar wannan cewa Allah dai ne ka bi nasu masu hanyoyi da yawa to malaka min lahi min wali ba ka da wani masoyi da zai taimake ka daga Allah sai baka da su Allah ya san Allah ya ba wala wato ba kuma da wanda zai kiyaye ka daga wajen Allah wanda zai hana azaban Allah mani min azabi wanda zai ya sauka lamma ayyaru lokacin da suka suka aibunta annabi bi ka zata wai yana da mayawan mata da yawa mu je
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
sun aibunta annabi wai yana da yawan mata har su kalu lahu lokacin da suka ce lauka da mursalin aida annabi ne ɗan aika hakan gaskiya da kada mustajiran bizudi da ya zama ya shagarta ne da tsantsani wa tarki duniya daban duniya wani sai da yawan aure to farar da lahu ta'ala alim Allah sai ya mayar musu da wannan fadin nasu Allah ya ce ai da yawa mun aiko annabawa kuma wanda muka ba su komai kamar annabi sallallahu alaihi mun ba shi ya yi mace ɗari uku ya'ya kwarkwara kuma ɗari bakwai nawa ke nan to bai rage masa darajarsa ba annabi dauda yanzu da suke faɗan annabi dauda to shi kuma yana da mata da yawa shi ma ba su kasa ɗarin ba zai bi dauda al'adi da min lisani amma zalika amma duk wannan bai soki annabcinsa ba kuma bai raba shi da tsantsinin ba to ya annabi kai suke da su danganta daga wannan su ta shi ne zai su soki annabcinka walam ji kai sani an daga kawon mutane kanu sun zamo suna faɗan iri-irin abubuwa ne na shibuwa cikin ɓata manzancin annabi suka ce wannan manzo mai same su yana cin abinci yana zuwa kasuwa kamar yadda muke zuwa wai dafa cikin suwatul bukani suka zo suka fara kuma suka ce rasu ƙaunin rasulullahi ilil halki ai manzon Allah zuwa ga talibai ba makawa sai ya zama mala'ika ne amma ba mutum ba kaga wanda su suka kaga Allah ya ce laula unzi alaihi malakun da an san da an san da kaudin qur'ani wa mala'ika to da da su zo ce lau mata ci na bin mala'ikati suka ce suka ce da da da suka ce da da mena ana annabi ya zo musu da mala'iku in ya ce shi annabi ne su ce gaskiya ne kaga wannan mushakala ne a wajensu kawai suna neman ɓata annacin annabi ne na uku su ce da shi manzo ne daga gun Allah zuwa da aida da ya mata da yawa to shi ne Allah ce wala kaddar sanna rusula min qablika ai da yawa mun aiko annabawa ga manka kuma kamar yadda aka faɗi Sulaiman da Dauda nan ai akwai mata da yawa cikin su na hudu suka ce da shi manzo ne daga Allah lakana ayu sai da ko menene muka nema a mana da Allah ya mana wai kamar su sanda na irin sandan musa da sauransu suka faɗi haka to sai Allah ya sa wa makalin rasulun an ya ce biyatin ila bin nari ai manzo bai dace masa ya kawo wata aya ba sai da izinin Allah to bai Allah bai yi izini ba na biyar kuma suka ce laukanin da manzo ne lahasala ma wa'adana biyi ma wa'adana biyi min nuzul azabi ai da manzo ne da abin da ya ce mana azaba zai sauko na ai da ya sauko Allah ya ce musu likulli ajalin kitabu ai kowane abu kowane ajali yana da lokaci lokacin ya zo kuma ba jinkiri to lokacin da ya zo ina suka yanzu a duniya na shida sai suka ce da annabi ne ai da bai shafe hukunci da ya tabbata cikin atawa da linjira ba to Allah ya ce ma'ana sami na yatin nauninsa to saboda haka wannan rikitarwa nasu ba zai cuci aikan annabi sallallahu alaihi wasallam shi auren annabi ba aure ne wanda na sha'awa ba aure ne wanda yadda Allah ya aiko shi da annabcin haka ya aiko shi da auren domin kowane jama'a kowace kabila ta ji tana da dangantaka da annabi annabi ya zauna tun yana ɗan shekara 25 ai kaga wani lokacin wanda zai aura ma wanda ya aura ba zaura ce amma ya zauna da ita har lokacin yayin shekaru da ita suka suka gama aife aifensu duka da ita ne ita ne khadijatu to bayan wannan ya aure aishatu to bayan wannan annabi har cikin kabilan yahudawa ya yi aure yanzu a masu faɗin mulkin duniya da suke cewa abai bambanci addinin ana su haɗa kai to kowace kabilar larabawa annabi ya yi aure a cikinsu shi ne dalili har ya yi aure mata goma sha ɗaya a bayan wannan kuma ya ce ba halatta maka wannan kuma a cikin matan ma akwai wanda ba ruwan su ma da aure da shi suna ta ibadarsu kamar su hafsatu to yin su yin su to sa ba auren ne na sha'awa ba shi ma ba sha'awa ne ba auren ne na hada kan jama'a yawa ko duk yanzu a ce kana sarauta a kana sarauta kamar mafi dukkan karkasan da kaje kai aure a kasan hakimai mutanen gun duk kowa yana jin shi ma naka ne to dalilin auren annabi kenan yanzu a ta kai ne sarki a garin nan in ka aure mace a misali kasan sarki yaki duk mutumin kasan sarki yaki yana jin kai nasu ne in ka aura a kasan madaki ma haka ne in ka aura a kasan ajiya ma haka ne in ka aura a kasan wambai haka ne to haka ne to dalilin aurensa kenan amma ba wai don aure ne na sha'awa ba ya yi ne don haɗa kan jama'a yawa ba wai aure ne to shi na aka samu wanda musulman da ba su da ilimi sai a cusa musu wannan a ce annabi yana da aure ba to Allah ne ya sa shi lokacin da ya kai kan wanda aka sa shi har ba yahudiya aura yawa kowace kabila laba in da su dogon annabi suna jin ya yi aure a kabilansu kaga ba in an zauna zun annabi shi ba jin cewa shi ma wanne yana jin shi ma dan gida ne a gida da ya yi aure a kabilan amma duk kabilan kowa suna jin annabi nasu to haka yake ko kai yanzu ya zamana ka zamana kana da arziki da ɗaukaka duk kabilan da ka yi aure duk kabilan suna kana da mutunci a gunsu su ma sun zo zo gidanka ko ba dangi da a magabilan su ne kowa yana jin kai ma nasa ne to abinda dalilin auren annabi ke mene mene ولقد حقيقا أرسلنا من أيكو mun aiko manzanni min kabli ka gaba gare ka waje an na muka sanya a ruwajen mataye ɗan gare su ba kai ne kadai ka faru ba wa zuriyatan kuma ka sa suna da yaya da annaba da yawa suna da yaya aulada yawa wa wa anta kai ma misali su mun ce kai aure kuma da da yaya ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayan da Allah ba shi su ka danne yaya bakwai ne kawai kaga matan matansa khadija da muka faɗa duk ya gama auren haifayensa da ita ne sai daga baya da mariyatul bidiya to saboda haka shi ma ita shi ga yayan nasa da zainabu a jerin wanda ya wanda farkon nasa namiji karkasu shi ne babban ɗanin nasa to kuma da zainabu da rukayyatu da umu kusum ya'ya uku mata ina zuwa ukun ya jera nan ya'ya uku alƙasun da zainabu da rukayya da umu kusum alfadiyar ma'uwansu ne ne amma ba faɗe ta nan saboda hikima to waye nan duk wansu da ne sai kuma abdullahi ibrahim sai abdullahi sai ibrahim to ibrahim na shi ne kadai ɗan mariya turkidiyya amma sabon yaya shi ne dukansu dukansu dukansu uwansu ɗaya ne shi ibrahim ne kawai to dukansu sun mutu kuma fi hayati a rayuwarsa illa fadimata sai dai fadima ita ne karamta mansu a yayan hadija sai sai ta to bayan ya bar duniya da wata shida ita ta mutu to saboda haka wannan ba aibu ba ne wa ma kan rasulun bai zamo ya dace wani ga manzo ba an ya ce ya zo bi ayatin da aya illa bi iznihi sai da izinsa da kuma kuka ce wai ai me yana ba kawo ba kawo wujiza irin na annabi Musa ko irin na annabi Salihu ba ne annabi don duk su ma bayinsa ne ba su kawo wannan ba sai da izinin Allah likulli ajalin ga kowane ajali ai akwai kitabu littafin rubutacce maktubun fihi tadidu kowane abu da ka gani yana rubuce an Allah ya yi yakace ya mula Allah ya yamin wallahu Allah yana shafe ma ya sha'u abin da ya so da gunsa wa yasbitu yana tabbatar da kuma abin da Allah so saboda haka ba za a zo a ce za a yi wani shishigi tsakanin Allah da ne ba bitta bihi wa tashdidi wa yusabbitu ko wa yusbitu fihi ma sha'u Allah ya tabbatar da Allah abin da ya so cikinsa wayan da umar kitabi uwan littafi na gare shi ne lawon mafuzu asalu allazi la ya tagayyar mu yi husainu wanda babu abin da yake canja abin da aka rubuta can sai ya shi ne zai tabbata wo ma ka taba hu shi ne abin da Allah ya rubuta tun azal tun ma ba a yi halittan ba
وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب النبي وإن وإن من نوي لك إذا من نونا مكا بال الذين يدوم شاش أبندا مكيم كافرين na azaba to tun a rayuwanka in mutu haka to hakan haka zai yi in kuma ba nuna maka sai a lahira to lallai za a yi makafirin azaba wannan tasliya ne ga annabi wayannan da suka cutanka da magana idan da za mu nuna maka abin da muka shirya musu na azaba ka gani a nan duniya to wannan din shine muka so amma in ya zama sai an bar abin ya je layar don madalci ya ko to shi ma hakan ne zai yi a wani tawafai na ko muka cika maka kabla ta jin tun ba masu azaban ba muka cika maka kwanan ka duniya fa inna ma alaikal balam kai dai da aika ne ke gane ka la alaika illa tamu babu komai a gunka sai dai kasar da aika wale ne sabu kuma mu hisabi na gare mu za saru ilaina in sun koma gare mu za mu yi musu sabi fanu zazihim bi amalihim mu za musu sakamako ko da yin ayyukansu kowa aikinsu su ne samu sakamakonsa Allah ka sa aikin mu alheri
أولم يروا أنا ناتي أرضا ننقضها لنفراتها والله يعقب لا مؤكب لحكمه وهو سريع الحساب awalam yau ba su gani ba ne su ne kafirai na maka a zamanin annabi an na munatil allah muna zuwa ma ƙasa muna rage ta nan gusuwa muna rage ta muna rage da gefen ta muna yi ma annabi budi nan a cikin ƙasan ya ci nan garin ya ci nan garin ba su gani ne ai suna gani shi ne allu makata falmaksudu na zunabi abun nufin shi ne muna taimakon annabi bi zawabi nimatul kufari da kawo da neman kafirai wa mulki yau da kuma annabi ya mallake su kamar yadda ya ce wa wasu kuma allahun wa diyarahun wa amwalahun da kuma allah ya mallaka maka annabi kasan kafirai da gidajensu da kuma gidajen da ya ce lamta da uwa to to ma'ana haka haka yake Allahu wallahu yakum Allah shine yake hukunta abin da yaso cikin halittarsa da abin da yaso la mu'aqiba li hukmi babu mai juyar da ga hukuncin Allah abinda Allah ya nufa zai yi to shine wa huwa sayyidul hisabi shi ko mai saurin hisabi zai saka wa mutane ran tashin kiyama gurgudun awa shida muje وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس ويعلم الكافر لمن عقب الدير
وقد مكر الذين وقد مكر الذين min gamin mutanen da suke gabansu ma su yi makirci na al'umman annaba ma annabawansu kamar yadda suke maka makircin nan haka suka ta yi ma annabawan da suka ji falil hau maku ai sakamakon makirci na ga Allah jami'an duka abinda dukkan yadda ya saka maka walaisa marruhu kamar makircinsu ba zama kamar sakamakon Allah ba don sakamakon da Allah yake zai yin ya fi ƙarfin nasu lallahu ta'ala don shi Allah ya alamu ya alamu ya san matar sun kullu nafsu abinda kowace rai take tsorinsa abinda kowane rai yake nema to ya Allah ya sani yawa sai yi ma kuma ran sakamakon tanadin sakamakon abinda sa aikata wa za huwa al-maqsud wannan shine sakamakon Allah lianna shi ya tin bi abinda suka yi din Allah zai zo musu da su gaisu dan tashi kiyama kurukuru min haisu la shuru ta gunda ba sani ba wa salamul kafiru kafiri bai sani jinsin kafiri a lahira bai san liman ukubar dari wace da yake da gidan ƙarshe wanda za a gode waye da shi kafirin ne ko mumini mumini ne mai gida mai kyau mai ƙarshe mai kyau alƙa'ibatul mahamudatu diddari ƙarshe na abin da gode a gidan lahira da su sani na waye na annabi ne ko nasu na annabi ne da sabansa ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب allazina kafaru wanda suka yi kafuci eh la gare ka waya kulu suna gaya maka wai suna ce lassa musala ai kai ba abu dan aikan Allah bane suna fada suna gaya maka haka wannan don wai bacin rai ne su bata maka rai kula Allah ce ka gaya musu ka fi billahi shaida Allah ya isa mai saida bai ni wa bai ku tsakani na da ku akan ni mai gaskiya ne daga Allah aka aiko ni wa man inda wani da wanda sanin littafi gare shi na muminan yahuda da nasara sun lallai ni manzon Allah ne saboda haka wani abu kada ya dame ka yawa annabi manzo Allah ne lianna lianna al-khaliq lil-mu'jizat don Allah shi ke halitta mu'jizozi akan hannun annabawa to saboda haka shi annabi shi manzon Allah ne fadan cewa kai ba annabi bane ba zai bata masa rai ba wal ma'ana laha wa man indahu ilmul kitabi Allah da wanda ya ba su sanin littafi to sun isa saida akan cewa ni manzon Allah ne sun isa ma saida bai ni bai na ku wa alfil kitabul jinsi wa ismalu tawrata wal injila wal furqan wa gari min mu'minin yahudi wan nasara mullaka wa huwa naziru qawli ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allahumma anta bakal mu'min yayi babu gado ne a tsakaninsu ba ɗansa ba ne ba gado a tsakaninsu ko ya ce ɗansa ba ɗansa ba ne yawwa saboda ka babu gado mutumin da yake tare da mace suka sadu har suka yi ciki sannan in ya mutu shi dai ko bai mutu ba ɗansa ba ne a musulunci ba abinda musulunci yake ɗauke daban abinda ake faɗa kuma nan mene tsarin mulkin ƙasa daban to tsarin allah kan ba ɗansa ba ne ba ɗansa ba ne ko da ya girma a gidansa ba ɗansa ba ne inda ma yana da imani ganin ɗan ma agonsa musiba ne ya zama kamar kafa sai da ne a gun Allah cewa shi mazinaci ne saboda haka ba ɗansa ba ne yawwa
ɗansa ne ce wadda ke ciyarwa saboda rashin lafiya zai iya ɗaukar abinci na kwana ashirin tara ko talatin ya bayar a lokaci ɗaya ko kuwa duk rana ne zai bayar
a yadda littattafan fikin suka faɗa azumin ne ran da gari ya waye sai ba da mudu ba a ce tara ba shi ne sai ba da mudu abincin daidai da abincin miskili na yinin ba a ce ya tara ba an ce ya bayar ne yawa eh kowane rana ya bayar
malam kamar yanzu da ake sallah idan aka zo raka a farko sai ga liman ya zauna ya ci Allah a kubarka da mai tashi kuma da anan idan kai a matsayin ka na mamu bayan ya ci Allah a kubarka tashi kuma zai shi a zaune ya sallar ka yake.
Eto, sallan tana nan, amma ya zo ya so ya jawo maka mashaki wanda suke zama tsakanin sujada ko? yawa sallan tana nan yawa
ni na taɓa karɓar wurin tijjaniya amma sai sakaci ga lalaci ya sa ya zo ya kama ni ba na samun yin wazifa a cikin jama'a kuma kullum ina yi ni kaɗai ina son dawo ina yi da jama'a tare dole ne sai na sake karba ko kuma zan iya ci gaba a'a ai ba karɓa ne ake cewa sake ba ana so ka yi tajjiji wannan ko musulunci ma an kai sake ba kafirci kai ba annabi ya ce jaddidu imanakum bi kawai la ilaha illallah ku sabunta imaninku da kalmar la ilaha illallah to idan mutum yana ɗariƙan in bai bari dama yana ya shiga cikin mutane babu lafi amma in ya so don ya sake to sai sai zai nemi tajdidi tajdidi nan ka sabunta alkawari ne ba wai wani alwa yawa amma in baka ba sabunta ma ba yayi amma ana neman albarka ne yawa Allah ta bikin sai Allah ya zama shi malam ya halatta mutum ya sayar da gidansa ya je aikin hajji ko kuma ya yi wani ƙarin aure ba tare da yana da wata gida ba da wanda ya mallaka
ba haka ne shari'a ta kafa ba in mutum gida ne sanaye guda daya kuma shi ka- in kana da gidan kaga in kana da yaya kama gidanku ne to ba za ka sayar da shi don ka ce za ka tafi aikin hajji ba balle magana aure dama aure kan ba zai yi mutum da hankalinsa in dai yana da yaya da wani wasu abin nan ya- ya- ya rabu da gidansa don ya aure ba yawa aure na farko suna ne amma ka tara ka sake samu in kana da wadata mustahabi ne don abu ne wanda manzo Allah sallama ya yi aure yawa shi ne amma ba za ka sai da gidanka don ka ka- ka tafi aikin haji ba Mhm.
masu rashin lafiya masu wanda ayyuka na musu yawa na lura na yau da kullum suka ce a san su addu'a a yayin da su amin salati goma ga annabi ta kai ku ba ku da magana ji ba eh ta ai ba wani abin ta jiji ka sabunta alkawari fa shine muka ce sabunta alkawari ko mun ce ko addinin musulunci annabi yana ce jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta A- a- abu in ya to in ya tuba ba ba ba, ba a sabunta shi to ai shine ba wani abu bane daban mhm salatin annabi goma Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta ma iyayensu Allah gafarta ma malamanmu Allah gafarta ma malamansu Allah shirar da mu Allah shirar da mu Allah ba mu imani tabbatacce Allah ba mu imani tabbatacce Allah gafarta mana Allah gafarta ma jama'an mu gaba daya wannan taro namu Allah ya gafata mana duk gaban ɗayan mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muke nema na alherin duniya da na lahira Allah ya sani Allah ya bamu bala'in da ya sauka a wannan ƙasa na kashe-kashe da satan mutane da abubuwa masu muni Allah sauke su Allah ya daga wannan bala'i cutan nan da ta ta wanda ake ce mata kurola Allah sauke ta Allah sauke wa musulmai Allah ya daga ta wa musulmai don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu karuwan arziki Allah ya- Allah ya mara sutura وكانت آتي كتب سلام من قوم لا تعلم وما في لنا لمن ظل به شيء سوف السماوات Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye gidan mu Allah kiyaye mana abin da ya mallakar mana don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muke tsoronsa Allah mana maganin su duk abin da muke neman sa Allah ya bamu Allah sauke mana in karanta alam nashra alam nashra laka sadrak wa wada'na anka wuzrak wa rafa'na laka amin za faranta fansar wa ila rabbika. Allah ya mana lulfi a cikin rayuwa Allah ya ba mu da wahala Allah biya bukatunmu duk abin da ya tsanani Allah kamar sauki ya duk abin da muke nema Allah samu duk abin da ya dushe mu na shari Allah ingije shi ‘ya'yanmu na musulmai da suke neman ilimin rayuwa da ilimin addini Allah ya taimake su ‘yan kasuwanmu Allah ya buɗa musu manomanmu Allah ya sa abin da suka numa ya albarka duk abin da muke nema Allah sauke mana su Allah ya ba mu da wuya da wahala da bakin ciki duniya da lahira Allah ya ba mu da tsautsayi da sa makanta na zanna na zanna fi da fi kadin ma da kuma da fi kadin fi da sai mu da shi tanazzalul malaikatu wal mu'minun Allah mana albarka. Allah albarkaci wannan zama namu. Duk abin da muke nema Allah ba mu albarka. Allah albarka ma yayayen mu. Kasan gaba kasan nan kasan mu gaba daya Allah masa albarka. Da garin mu Allah masa albarka. An goyi mu Allah sa musu albarka. Cikin gidajen mu Allah mana albarka. Amin. Allah ya ba mu albarka. Amin. Allah ya sa albarka hannun mu. Amin. Da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Amin. ملك يوم الدين آمين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم آمين آمين